الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin mai albarka na masu da'awatul irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin namu na sunan abi dawud wannan shine darasi na biyu a cikin kitabut tahara a yau muna shidda ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina da 1446 wanda ya daidai da miladiya 2025 kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine humumu qalbika bisujudi zawaluha والذنب يغفر والمواجع تنجلي هموم قلبك بالسجود زوالها والذنب يغفر والمواجع تنجلي ma'anar wannan shine ma da yake cewa damuwar da take cikin zuciyarka damuwoyin da suke cikin zuciyarka to hanyar warware su shine a cikin sujada a cikin sujada zaka samu gafara kuma ciwon da kake fama da shi ya yaye abinda wannan hadisin yake abinda wannan kaulin na malin yake nunawa shine sujada tana da tasiri sosai a wajen biyan bukatu don me yasa don saboda sujada ita ce wuri ita ce ibada ita ce aiki mafi daraja da ake yi a cikin sallah shi yasa zaka ga a wurare da yawa Allah madaukakin sarki sallah gaba ɗaya ma yana kiranta da sujada min babi dhikri shay'i bi ahammi ma fihi kamar a kira abu da mafi mahimmancin abin da ke cikinsa mafi mahimmancin abin da ke cikin sallah shine sujada domin sujada ita kadai ce ibadar da babu wanda ake yi ma ita in ba Allah ba ko manzon Allah da kansa ya hana a masa sujada ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha sai manzon Allah ya nuna ko shi ba a ma sujada Allah kadai ake ma sujada wurare da yawa Allah yana kiran sallah da sujada kai sai wa minal layli fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila ay fasalli lahu kuma Allah madaukin suke cewa kalla la tuti'hu wasjud ay wa salli waqtarib kinan kun ga Allah madaukakin sarki yana kiran sallah da sujada dan saboda ita ce mafi muhimmanci malamai suka ce abinda yasa sujada ta hi komi tsada a cikin sallah don sujada lokacin da ka yi ta kayi ne da abin da ya yi daraja a cikin jikinka a cikin jikin mutum babu abin da ya yi daraja kamar fuskarsa fuska ita ce mafi daraja a cikin gabobi na mutum domin a cikin fuska ne kwakwalwa take wadda ita kuma ita ce mi ita ce hankali in mutum bai da hankali ana ce mishi mutum shi da dabba guda to shi yasa sujada take da daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a fihi wurin da mutun yayi kusanci da ubangijinsa shine lokacin da yake sujada sai manzo Allah ya bamu wani wata falala yace to ku yawaita sujada a ciki ashe a cikin sujada yana daga cikin wuraren da kai tsaye akai addu'a Allah yake karba kenan mu yi kokari mu yi amfani da lokutan da muke sujada mu yawaita ibada musamman kuma muna a cikin watan Ramadan wanda ga falala ta watan ramadan kuma ga falala ta sujada kaga hada wannan abubuwan guda biyu to tabbas addu'ar da zaka yi zata kasance karbabba kenan a cikin sujadan mu ta salloli na nafila musamman mu yawaita addu'a abin da yasa nace sallolin nafila dan saboda sallar farilla ko kana so kai addu'a in ba da larabci kai ba za ta yi ba in kai wani yare a cikin sallar farilla ba larabci ba sallah tana lalacewa amma sallar nafila a cikin sujada kana da damar kai addu'a da yaran da kake so domin ka'idar mu kawo a kwanaki yuktafaru fil nawafili ma la yuktafaru fil fara'id kina yana da kyau limammai su rika ba mamu su rika ba masu sallah bayan su damar yin addu'a a cikin sujada ta hanyar su jima a cikin sujada don muddin mai bukata ya bijiro da bukatarsa muna fatan Allah ya biya mana bukatunmu ya yaye muna damuwoyin da suke tattare da mu a yau za mu tashi babu babun fi siwaki babu mai bayani ko kuma babu siwaki babu mai bayani akan asuwaki yadda na faɗi wannan shine darasi na uku ba na biyu ba shine darasi na uku mala yace haddathana qutayba ibn sa'id an sufyan an abi zinad an al-a'raj an abi hurairata an abi hurairata yarfa'uhu daga abu huraira ya dauka kasa wannan kalimar ta yarfa'uhu suna daga cikin kalmomin da malaman hadisi suke aiki da shi domin iktisadi a wajen magana maimakon a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu kun ga abin yayi tsawo sai su ce an abi hurairata yarfa'uhu daga abu huraira ya daukaka hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace laula an ashqa ala almu'minina ba dan in tsananta ga mumunai ba la amartuhum bi ta'khiri al-isha'i da na umurce su da su jinkirta sallar isha'i sai tsakiyar dare wa bisiwaki inda kulli salatin kuma da na umurce su da yin asuwaki da goge baki a lokacin da mutum ya zo dukkanin yin wata sallah حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي ba don in tsananta a kan al'ummata ba la'amartuhun bisiwaki da na umarce su da yin asuwaki inda kulli salatin a lokacin da suka zo yin kowace sallah kala abu salama abu salama ya ce fara'aitu zaidan sai na ga zaid ya jilisu fil masjidi yana zama a masallaci wa inna siwaka min uzunihi kuma ga asuwaki a wajen kunnansa ma'ana ya ɗora asuwaki akan kunnansa mawdi'ul qalami wurin dora alkalami min uzunil katibi daga kunnuwan mai rubutu mai rubutu za ku ga wata ran yana ma yana az alkalami haka an gane ko a da yana daga cikin hanyar da za ga dalibin ilimi kaga alkalamin shi haka domin su a lokacin su ba su da aljihu an gane ko to na ake sawa to kai kuma a yanzu tunda kana da aljihu sai a ganka ko da yaushe da alkalamin ka الطالب الذي لا يكون معه القلم دائما لا يستفيد an gane da kyau ko dalibin da baya yawo da alkalami to ba zai amfani baya amfani ma'ana zai kasance amfaninsa takaitacce ne domin al-Imam Shafi'i yake cewa al-kitabatu al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibal al-musiqa famin al-hamaqati an tasida ghazalatan watatrukuha bainal khala'iq taliqa yace shi ilimi kaman harauta ne an gane da kyau ko kamar dabbar da ka harauto ce in ka sake ta sai ta tafi ta tsere amma in ka dame ta ka kula da ita sai ta tsaya me dame ta me dame ilimi shine alkalami ka rubuta shi a takeice dai wannan yana nuna yanda sahabbai suke kula da yin asuwaki yace fa kullama qama ila salati staka duk lokacin da ya tashi zuwa sallah sai ya goge asuwaki kenan bayan ya kawo wannan hadisin ne sai ke cewa ya ga zaid ya ga abu salama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina yake da asuwakinsa ya rata yi ga kunnuwansa duk in ya tashi sallah sai ya goge bakinsa sai ya shiga sallah kenan dan saboda aiki da wannan hadisin مالك حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت أرأيت أرأيت توضؤ ابن عمر شنباني لاباري game da arwalar da ibn umar yake li kulli salatin a kowace sallah tahiran alhali yana da tsarki wa gaira tahir ko bai da tsarki amma zaka ina ya samu wannan an gane da ke ko tabi'i ne ke tambaya yake cewa me yasa ibnu umar duk in ya tashi sallah yana da arwalla ko bai da arwalla sai ya sake arwalla dan mi ina ya samu wannan faqala sai ce hadda me yake da suna haddathatnihi asma'u bintu zaid ibn al-khattab asma ed zaid ta bani labari anna abdullahi bin hanzala bin abi amir akan cewa abdullahi bin hanzala dan abi amir haddataha ya bata labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan cewa lalle manzo Allah umira bil wudu'i an umurce sa da yin arwalla li kulli salatin domin yin kowace sallah tahiran yana mai tsarki ma'ana yana da arwallar wa ghaira tahir ko kun bai da ma arwallan ko bai da tsarki falamma shakka dalika alaihi lokacin da hakan ya masa tsanani ma'ana abin ya masa wahala domin akwai wahala a ce kowace sallah sai kayi arwallah samun ruwan ma zai iya maka wahala misali musamman a zamanin su idan lokacin da abin ya masa tsanani umira bisiwaki li kulli salatin sai aka umurce sa da yin asuwaki a kowace sallah domin wannan abu ne mai sauki kana iya yawo da asuwaki faka ibn umara sai ibn umar ya kasance yara annabihi quwwatan shi yana da karhin da zai iya yin haka fakana la ya da'ul wudu'a li kulli salatin sai ya kasance baya barin arwalla ga kowace sallah duk sallar da zai siya sake arwalla qala abu daud abu daud yace ibrahim bin sa'd rawahu an muhammad ibn ishaq ibrahim bin sa'd ya rawaito sa daga muhammad dan ishaq qala ubaidullah bin abdullah akan cewa ubaidullah bin abdullah yace a takeice wannan hadisin abin da yake nunawa daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sallar da zai sai ya goge bakinsa kamin ya yi ta kuma ya so ma ya umurce mu da yin haka don saboda tsoron ya tsananta muna ne ya ɗauke muna wannan malam ya ce babu kaifa ya staku babu mai bayanin ya ake yin asuwakin shi ne ma'anan kaifa ya staku ya ya kamata ka yi asuwaki ya ake yin asuwaki حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله منذ وجمع أيكين ألا نستحمله منا نيما أبام أبون هوا دم جياكي أن قال لك يقول ما نستحمله fara'aituhu yastaku ala lisanihi sai na gansa yana yin asuwaki akan halshensa qala abu daud abu daud yace wa qala sulaiman kuma sulaiman yace qala yace dakhaltu ala annabi sallallahu alaihi wa sallam na shiga wajen ma'aikin Allah wa huwa yastaku yana goge baki wa qad wada as-siwaka ala taraf lisanihi alhali ya dora asuwaki a gehen halshensa wa huwa yaqulu yana cewa oh oh ya'ani yana nuhin ya tahawwa ma'ana kamar yayi amai qala abu daud abu daud yace qala musaddadun fa kana hadithan tawilan ya kasance hadisi ne mai tsawo ikhtasartuhu na takaita sani a takaice wannan hadisin yana nuna ashe asuwaki goge baki ba haƙura kawai ake gogewa ba hatta halshe shi ma ana mi halshe shi ma ana goge shi domin shi ma yana tara dauɗa yana riƙe warin wani abu misali irin su albasa irin su tafarnuwa ba halshe ba hatta dasu shi shi ma ana goge shi wannan shi ne kenan a takaice abinda yake nunawa kenan mala yace babun fil rajul yastaku bi shiwaki ghairihi babi mai bayani game da har ya halatta mutun yayi asuwaki da asuwakin waninsa mutun ya goge baki da asuwakin wani kaga wannan goge baki suka ce abokina a ramin asuwakin nan naka ne ma in goge baki na har ya halatta shine abin da yake nufi حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عن بسط بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وزا الله يكسنتين أبوجي باكي وعنده رجلان أوجنس كما أقوي وسو متاني قدابي أحدهما أكبر من الآخر قدن ياهي قدا جرمه فأوحى الله إليه في فضل السواكي sai Allah ya masa wahayi game da falala da mahimmanci na asuwaki an kabbir akan cewa in zaka bayar kuma ka fara ba babba a'ti siwaka akbarahuma ma'ana ya fasara an kabbir ai ka ba asuwaki wanda yi su girma daga ciki qala ahmad ahmad yace huwa ibn hazm wannan shine ahmad qala ahmad ahmad yake cewa huwa ibn hazmin yace ibnu hazm qala lana yace muna abu sa'id huwa ibn al-a'rabi abu sa'id kenan da aka zano a hadisi shine ibn al-a'rabi hadha mimma tafarrada bihi ahlul madina wannan hadisi na daga cikin hadisan da ahlul madina kawai mutanen madina kawai suka rawaito sa abinda wannan hadisi yake nunawa manzo Allah yana dauke da asuwaki na goge baki tare da shi akwai mutane guda biyu sai Allah ya masa wahayin muhimmancin asuwaki a ciki kuma sai aka umurce sa da ya bada asuwakin ga wasu ga wannan wanda suke tare da shi dan saboda su ma su san falalarsa sai kuma aka umurce sa da ya fara ba babba sannan sai a ba karami kina wannan abin da yake nunawa na farko ya halatta ka yi asuwaki da asuwakin wani ko da baka wanke shi ba inda ka yarda da shi ko? an gane da ke ko? ba da in ka yarda da tsabtarsa amma in wanda sai a hankali ne ko misa ba misali mashayi taba ya yi asuwaki ya muko maka ari in ka sa baki sai dai ka ji warin taba kun ba ka san warin taba kana ma iya kai amai yana ya halatta mutum ya goge baki ya baka kai ma ka sa ka goge baki ba tare da ka wanke ba in kuma kana so kana iya ka wanke dan ya zo a hadisi aisha ta amso asuwakin abdurrahman kananta abdurrahman kananta kanan aisha lokacin manzo Allah na cikin rishin lahiya na rasuwa da ta amso asuwakin sai da ta tsaftace sa sannan ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan me yasa dan tana iya shi yana kyama amma da ita ce kai tsaye da tana iya ta sa tunda ita ba ta kyamar shi kananta ne misali kina a takaice kana iya ka tsabtace kuma kana iya ka sa kai sai in ka yarda da tsabtarsa abu na gaba shine idan za a bayar da wani abu idan akwai manya akwai yara manya ya kamata a fara ba amma akwai lokacin da ku ko da babba na nan yaro shi ya dacewa a fara ba in ya kasance yana hannun ina in yana in yana hannun dama in yaro na hannun dama to shi za a fara ba amma misali kamar yadda muke anan ni da ku wanda suke nan gaba kun ga babu wani dama babu wani hagun amma da a ce suna akwai mutane nan shere da ni to in zan fara badawa ko da dan jariri a kusa da ni shi zan fara ba sannan in ba alaji amma a ka'ida ta musulunci amma a haka to sai in fara dubin alaji sannan in bashi sannan a kai ga wasu da ƙarshe a kai ga su salahuddin da su hassan da husaini jayyid bala yace haddathana ibrahim ibn musa ar-razi akhbarana isa ibn yunus عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لآئشة نتم آئشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دمي منزا الله يكي فارا وإذا دخل بيته إذن يشغ جدنسا قالت بالسواك أسواكي يكي فاري farkon abin da manzo Allah ke da ya shiga gida asuwaki yake yi dan ya tsaftace bakin shi ga matan shi kada su shi wani abin da ba su so game da bakin shi babu ghasli siwaki babu yin bayani akan wanke aswaki حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا عنبسة بن سعيد الكوفي الحاسب حدثني كثير عن عائشة أنها قالت عائشة تكيتوا كان نبي الله يستاك وانزا الله يكسنتينا أسواكي فيعطيني السواك سيباني أسواكي li'arsilahu dan in wanke sa fa abda'u bihi sai in fara da shi fa astaku in goge baki summa agsiluhu sannan ni ma sai in goge sa wa in wanke sa wa adfa'uhu ilaihi in muka masa shi kenan nan dai al'amru lit tahyir in kana so in an baka aswaki ka wanke in kana so kuma kai sai ka sa baki ba sai ka wanke ba babu siwaki min al-fitra babu mai bayani akan cewa aswaki na daga cikin fitra fitrat Allah allati fatara an-nas fatara an-nas 'alayha fitrar Allah shine ma'ana abinda Allah ya dabi'antar da ɗan adam akan yinsa an gane da kyau ko ma'ana shine dabi ko da wai ba a ce ba in kai zaka samu lada ma'ana a dabi'an kama ya kamata a ce kana son goge baki don saboda goge baki tsafta ne an gane da kyau ko ita kuma tsafta abun nema ce tsafta ita ke jayo samun lahiya rashin tsafta shi ke jawo rashin lahiya hausawa ke cewa komi ya yawa yana ginsa banda lahiya kun taba ji wanda ya ce lahiya ta mishi yawa an gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan goyin azuwaki yana daga cikin hanyoyi na samun lahiya mala yace haddathana yahya bin ma'in haddathana waqi'un an zakariya بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة أبو بوا قدا قوما دقتكين الفطرة ne ma'ana ɗabi'un da Allah ya ɗabi'anta mutane da su qassu sharibi rage gashin baki wa i'fa'ul lihya da barin geme wasiwaku da kuma yin gugar baki asuwaki walistin shaku bilma'i da kuma shaƙa man hanci ruwa wa kassul azufari da kuma rage ‘yan yatsu rage a kaihu wa gaslul barajimi da kuma wanke albarajim albarajim shine nan naɗewar fata misali akwai wanda misali su irin wangana su yawa ke gare shi an gane ko mafi yawanci an samu shiga hannuwa wanga wurin da kuma kawahuwa can wajen yan yatsu wanda su ake ce ma baraji a takaice dai duk inda fata take nan nadewa nan na hannu ko na kawahu ana ce mishi albaraji kenan da wanke wannan wa natful ibiti da kuma tsefe me yake da suna ko cire gashin hamuta kenan kun ga shi gashin hamuta cire shi ake ba askewa ake ba sai in baka iya ba sai ka rika askewa an gane da kyau ko ni dai ban iya haka ba lokacin muna karatu malamin da ya mini wannan hadisi da ya fassara mun ne ce ba nan cirewa ha ake sai ce bari ma in nuna maka sai yasa ya ciro ya nuna mini ya ce gwada in gani ina ja a sai na rumtsa idanu ban iya cirowa akwai zahi kenan daga sabawa ne wanda ya saba zaka gani da yasa ya zago shi kenan sai ya cire akwai wanda yake haka a barka za cin gashin ta ko wa natful ibiti da cire gashin hamuta sabo ne kenan shine natf wa halqul ala da gashi da aske gashin mara an gane ko wantifadul ma'i da kuma intifadul ma abinda yake ni da intifadul ma ya'ni al-istinja'u bil ma'i yana nuhin tsarki da ruwa shine al-intifadu bil ma'i ay al-istinja'u bil ma'i tsarki da ruwa qala zakariya zakariya ya ce kala mus'abun wa nasitul ashira na mance abu na goma da ya ce illa an takuna almadmada amma ina tsammanin za ta kasance shine kurkure baki ma'ana shine na goma حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شيب قال حدثنا حماد عن علي بن أبي زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن أبيه وقال داود عن أمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق يلي ينا دقشكين الفطرة دبيئة da Allah ya ɗabi'anta tadda 'yan adam da ita kurkure baki da kuma shaƙa ma hanci ruwa fa zakara nahwahu sai ya ambaci makamancin sauran wancan bayanin wa na wancan hadisin walam yadhkur i'fa al-lihya shi a wannan riwaya tasa bai ambaci barin geme ba wazada kuma ya ƙara wal khitana da yanka qala yace wa lintidah ko kuma walintidah da kuma alintidah alintidah shine nadhul farj bil ma shine yayyafa ma al'aura ruwa an gane ko ma'ana dai wanke ta walam yadhkur intiqas al ma يعني الاستنجاء كما شي رواية سبي أنبتي انتقاص, انتقاص الماء با شيني الاستنجاء وانكي الأورا دروا كم متسركي دروا a takaice wannan hadisin kamar yana cika wancan ne abinda ba a zano ba a cikin wannan abinda ba a zano ba a cikin wancan hadisin na farko an zano shi anan shine menene al-khitan kun ga a wancan babu al-khitan yanka مالك قال أبو داود وروي نحوه عن ابن أباس وقال خمس كلها في الرأس أبو داود يتي أن رويت مكمن جوانا حديث دقى ابن أباس كما ابن أباس سيزانو أبو بوا قدابير وان دك ننسو أبو بوا قدابير أتكين كي ننسكي وذكر فيها الفرق يا أنبتي بمبنتي ولم يذكر إعفاء اللحية أنقاني لكيوكو kuma bai ambaci barin geme ba a ciki ma'ana ya ambaci da yake wa zakara fi halfark ma'ana sai da ya bambanta wannan abubuwan guda biyar da yake duk a cikin kai suke sai da ya ambace su gaba ɗayansu kenan shi a riwayarsa shi ma bai ambaci barin geme ba قال أبو داود وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد أرويتكم مكمنتم وأن حديثي نحماد دقى طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المزني قولهم أنبتوا أرويت فإنسوا إن وأن مغنر ولم يذكروا إعفاء اللحية سوما ديبس أنبتوا برنجيمي بأ وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شما يرويتو دقى أبو هريرة دقى منظى الله واندا أتكي الرواية دا يرويتو فيه إعفاء اللحية أكوي برنجيمي وأن إبراهيم النخعي نحوه أنكر أو دقى إبراهيم النخعي مكا من جوانا حديث وذكر إعفاء اللحية شيكما ya ambaci barin geme wal khitana da kuma yanka a takaice wannan hadisan duk abubuwan da suke bayani abu guda ne riwayoyi ne aka kawo domin a riwayatu tufassiru ba'daha ba'dan za a samu ƙari a wata riwaya wadda wata riwayar babu a takaice wannan hadisan duka suna nuna yin asuwaki na daga cikin ɗabi'ar 'yan adam ma'ana ko da musulunci bai sunnanta a yi ba to ɗabi'ar ɗan adam ya kamata a ce yana goge bakinsa don saboda tsafta ne malai ce babu siwaki liman kama minan laili babu mai bayani akan asuwaki goge baki ga wanda ya tashi da dare kafin mu shiga akwai wata matsala shine shi goge baki dole sai da icce ko kuma ba dole sai da icce ba an gane da kyau ko dan me yasa ake asuwakin dan tsaftace baki ashe duk abin da zai tsaftace baki in aka yi da shi yana ɗaukan hukuncin me yana ɗaukan hukuncin asuwa an gane da kyau ko? kenan illar da ta sa ake asuwaki shi ne don tsabtace baki kenan ko buros kake sawa ka goge bakinka ya yi shi yasa malamai suna ganin halaccin mutum da azumin shi ya yi burosan bakin shi da irin wannan buros na zamani an gane da kyau ko? ya halatta da kuma akwai wanda suke sa gawayi su goge baki kun ga duka shi ma yana yi akwai wata hoda da ake sawa ita ma a goge baki dukkaninsu in dai don tsabtace baki ne suna yi haka kuma ɗan yatsa an rawaito a kan cewa ali bin abi talib radiyallahu anhu yana sa ɗan yatsa idan baya da asuwaki wajen goge baki an gane da kyau ko wajen arwalla amma yana yin wannan ne kamin arwalla sai ya sa ɗan yatsan sai ya tsabtace bakinsa tunda shi asuwaki dama kamin arwalla ne ake yinsa ba tsakiyar arwalla ba kamin arwalla ake goge baki wannan shi ne mala yace babu siwaki liman qama min al-layli babu mai bayani akan aswaki ga wanda ya tashi da dare حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل مزا الله يكسن إذن يتاشي الدري يشو صفاه بالسواك ينا قوجي باكين سد أسواكي شيني ما أنن يشوسو حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم للي منظر الله كان يوضع له وضوءه يا كسنتي أنا أجي مسا وضوءه معنا شيني وضوءه روان أرولسا وسواكه دأسوا كنسا fa'ida kama minan laili idan ya tashi da dare ta halla yana shiga ban ɗaki sun mastaka sannan bayan ya hutu sai ya goge bakinsa ya asuwaki حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل يا كسنتي بايا كنت واد الدري ولا نهار كوكما أتكين يني fayastaiqizu sai ya tashi illa tasawwaka face ya goge bakinsa kabla an ya tawadda a kamin ya arwalla kun gani ko shi kamin arwalla ake mi ake yin aswaki ashe wanda zai ce maka tsakiya arwalla ka sa dan yatsa ka goge hannunka wannan baya da dalili akai an gane da kyau ko in ma za ka yi kamin arwalla ne مالي حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال يتي بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم وترانا ناتبقوانا أوجم أيكين الله فلما استيقظ من منامه ألوكة ديتاش دقبتشنسا أتى طهوره يازو أوجن روان أرولنسا فأخذ سواكه سيئلوك أسواكنسا فاستاك سيقوجي باكي ثم تلا هذه الآيات سنن سيكرن تونا آيوين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب lalle a cikin halittar sammai da ƙasa da sabawa na dare da yini ma'ana dare ya zo ini ya tahi ini ya zo dare ya tai la'ayatin akwai abun lura li'ulil albab ga ma'abuta hankali wannan ayar ita ce manzo Allah ya ce wailul liman qara'aha wa lam yatadabbarha bane ya tabbata ga wanda ya karanta wannan ayar bai shiga wata duniya ta tunani ba malaiti hatta kara ba manzo Allah ya karanta wannan ayar har sai da ya kusa an yaktima sura ya kare sura ma'ana suratul suratu ali imran aw khatamaha ko ma sai da ma ya kare surar gaba ɗaya daga inda fi khalqi samawati har zuwa karshe thumma tawadda sannan sai ya arwalla fa ata musallahu sai ya zo a wurin da yake yin sallarsa fa salla raka'ataini sannan sai ya salla raka'a biyu sun maraja ila firashihi sannan ya koma akan shinhidar safa na ma sha Allahu sai ya kwana abinda Allah ya so ma'ana kwana adadin abinda Allah ya kaddara sun mastaiqaza sannan sai ya tashi fa fa'ala mithla zalika sai ya aikata kwatankwacin haka sun maraja ila firashihi sannan ya koma a wajen shinhidar sa fanama yayi kwana sun mastaiqaza sannan ya tashi fa fa'ala mithla zalika ya aikata kwatankwacin haka sun maraja sannan ya koma ila firashihi zuwa ga shahidar safa nama sai ya kwana sun mustaika da ya tashi fa fa'ala mithla zalika ya aikata kwatankwacin haka kullu zalika yastaku dukkanin kuma tashin da yake yi sai ya goge bakinsa wa yusalli rak'atayn yana sallah raka'a guda biyu thumma autara sannan sai ya wutiri raka'a nawa kenan yayi raka'a nawa yake nan ha takwas ko sannan yayi wutiri ha ta wutirin manzon Allah ya taran yana yi raka a uku wataran yana yi raka a nawa raka a biyar to takwas mu ɗauka uku ya yi in muka haɗa sai ya goma sha nawa goma sha ɗai dama shi manzon Allah ya yawan yi قال أبو داود أبو داود رواه ابن فضيل ابن فضيل يرويته عن حسين قال فتسوك وتوضأ sai manzo Allah ya goge baki kuma ya arwalla wa huwa yaqulu yana cewa inna fi khalqis samawati wal ard hatta khatama sura har sai da ya kare surar ma'ana suratul bakara a takeice wannan hadisi yana nuna muna yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kula da yin asuwaki ta yanda ake tanada masa asuwakin sa kamar yanda ake tanada masa abinci ka san mai gida ai ba a mishi wasa da abinci ko akushin mai gida ba a wasa da shi to haka manzo Allah shi ma asuwakin shi ba a wasa da shi ko da yaushe yana kokarin a kamin ya kwanta an tanada mishi asuwakin shi da ruwan arwallar shi shi kuma akwai wanda kamin ya kwanta shi gwangwahen shi dai kada a tashi ba a yi da zazahen nan ba kai ya tashi da kwana ba a yi da mishi zazahe ba to shi manzo Allah gurin shi dai kada ya tashi bai isko asuwaki da ruwan arwalla kusa gare shi ba malai ce babu fardil wudu'i babin bayani akan fallancin arwalla ma'ana lokacin da aka fallanta arwalla حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ألا بايا كربر صدقة دعكي من غلول الغلول شيني خيانة دقصاتا الغلول أقول لك شندك ذكوا خاص أقول لك شندك ذكوا عام ni ana zancen yaƙi ne algulul ana nahin sata a cikin mi a cikin ganima ta yaƙi amma in ya zo ba a dangana shi da yaƙi ba ana nuhin khiyana ina Allah baya karɓar sadakar da aka yi da kuɗin yaudara wala salatan bi ghairi tahurin ko tuhurin ko kuma sallar da aka yi ba tare da tsarki ba bala yace haddathana Ahmad ibn Muhammad akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal haddathana Abdul Razzaq أخبرنا معمر عن همام بن منيه ko na munayya ko munabbah ne ko munabbih an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah baya karban sallar ɗayan ku idza ahdatha idan yayi hadasi ma'ana abin da ke walwale arwalla hatta yatawadda asi yayi arwalla حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيء عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور مبودن صلى شيني سركي معنى مبودين صلى شيني سركي وتحريمها التكبير abun da yake haramta ta kuma shine kabbara wa tahliluha at-taslim abun da yake halatta ta shine sallama me ake nuhi abun da yake haramta ta ma'ana ai abin da yake sa in mutum ya shiga sallah duk komi ya haramta gare shi abin da ake a ciki shine ma'anan tahrimuha abin da yake haramta sallah ma'ana ya haramta mutum yayi komi in ba a sallar ba shine kabbara da zaka yi ta farko ita ake cewa kabbarar harama ita ce wadda dole sai an yi ta da tsaye ba a yin ta da duke sannan sallama shine tahliluha me ma'anan tahliluha taslim shine idan ka sallame to duk abin da ya haramta gare ka kai a cikin sallar yanzu ya me ya halatta a gare ka a takeice wannan hadisin yana nuna farkon lokacin da aka fara sallah ba a farlanta arwalla ba farkon farkon musulunci sallah ba ba dole sai da arwalla ba asali ma ba ma san arwalla ba kawai ka tashi kawai kai Allahu akbar ka dudduka akwai ma lokacin da sallah kawai sujada ce zakai to daga baya sai aka fallanta yin arwalla idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhir al-aya idan kuka tashi zuwa sallah to ku yi arwalla sai ya nuna a can farkokin ana sallar babu me babu arwalla malici babu rajuli yujaddidu al-wudu'a min ghairi hadathin babu mai bayani game da mutunan da zai sabunta arwalla ba tare da yayi hadasi ba ma'ana shi ɗabi'arsa duk inda zai yi sallah sai yayi arwalla حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حاء وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن أبو داود يتني حديث ابن يحيى نهي قريوة بزاكم غاني أبن ديكي نهي شيني ya rawaito hadisin daga mutane mabambanta duk da kun ga sai da aka samu tahwilu sanad da ya rawaito ga wancan da wancan amma sai ce na abdurrahman shi na hi kwarewa shi na hi haddacewa ma'ana kenan nashi ne zai gai qala abu dawud abu dawud ce wa ana li hadis ibn yahya atqalu hadisin yahya shi na hi kwarewa an ghutayfin daga ghutayf wa qala muhammadun muhammad yace an abi ghutayfin al-hudali قال كنت عند عبد الله بن عمر ناكسن جاء وجه عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر لوكتين دا أكي كيران صلى الظهر توضأ سيئر والله فصلى يسلى فلما نودي بالعصر لوكتين دا كما أكي كيران صلى الأسر توضأ شيما هكا سيئر والله فقلت له سنتي مسا فقال ma'ana na tambayi sa game da wannan abin da yake na sake arwalla kowace sallah faqala sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu manzo Allah ya kasance yana cewa man tawadda'a ala tuhurin duk wanda yayi arwalla alhali yana da arwallar kataba Allahu lahu ashara hasanati Allah zai rubuta masa lada guda goma قال أبو داود أبو داود وهذا حديث مسدد wannan shine hadishin musaddad wa huwa atammu shine yake cika akan wancan hadishin da nace ban kware akan sa ba sai dai hadisi ne da'ifun bai inganta ba amma duk da wannan sunna ce sabunta arwalla an gane da kyau ko jayyid mala ce babu ma yunajjisul ma'a babu mai bayani game da abunda yake sa ruwa su yi najasa حدثنا مس... حدثنا محمد بن العلاء bari mu dan tattauna wata mas'ala anan sunna ce menene sabunta arwalla an gane da kyau ko akwai wanda zai dokan makansa duk in zan yi arwalla sai in zan yi sallah sai nayi arwalla amma kuma akwai lokacin da zai zai zamantowa abin da ya zamantowa sunna kada kai mi kada ka yi arwallan nan ka je ka yi da tsohuwar arwallaka wa zai gaya wani lokaci ne ha ban ji ba lokacin da aka tayar da wata sallah jazakumullahu khairan an gane da kyau ko lokacin da aka tayar da wata sallah yanzu ana iqama sai ka ce kai sai ka sake sabo arwala sannan ka yi mi sannan ka zo ka ka fara sallah nan ko da ko ba za ka rasa raka'a ta farko ba kabbar harama kawai da ka rasa ta yi maka mi ka fara baka sabunta arwallan nan ba an gane da kyau ko wannan shine kenan shine ka'ida suke cewa al-fadil qad yakunu mafdulan بسبب فوات المصلحة عنه والمفضول قد يكون فاضلا بسبب اقتران المصلحة به قاعدة ce fasar tana da faɗi sosai za mu ganta zuwa gaba abinda suke nihi shine akwai lokacin da abinda yake mustahabbi zamantowa makruhi an gane da kyau ko dan saboda wata maslaha ta gaba mustahabbi ne ka sabunta arwalla amma dan saboda maslaha ta samun kabbarar harrama sai kasance menene gare ka makruhi ne ka tsayin arwallaka je ka samu raka'a ta farko da tsohuwar arwallaka an gane da kyau ko wannan shine wannan yana daga cikin fiqhul ibada fiqhu ta ta ibada mala yace babu ma yunajjisul ma babu mai bayani akan abunda yake sa ruwa su yi najasa حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم لو أن باسوبما قالوا سكتي حدثنا أبو أسامة عن ابن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن, بن محمد بن عمر عن أبيه قال دقما أي فين سياتي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء أن تنبي ما أيكين ألا جمد رواه وما ينوبه من الدواب أي وما يرده da abin da yake zuwa gare sa na dabbobi an tambayi manzon Allah game da ruwa da dabbobi suke sha wasiba'i da namomin daji faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce idza kana al-ma'u qullatayn idan ruwa suka kai adadin randa biyu lam yahmilil khabatha to ba su daukar kazanta ba su daukar najasa an gane da kyau ko abinda wannan hadisi ke nunawa ruwa masu yawa sosai to najasa duk yawan ta bata lalata su don ruwan sun hita yawa qala abu daud kulla ana fassara shi a Hausa malaman zauri suna fassara sa da randa tunda wani wasu nau'in tukane ne da ke gare su a lokacin masu girma sosai wanda suna kai girman kusan tano an gane da ke ku to in suka kai ɗa biyu to duk ruwan da suka kai adadin wannan randar guda biyu to najasa ba ta tasiri a kansu domin duk najasar da za a sa ba za ta kai yawansu ba kala abu dawud abu dawud ce wa hada lafsu ibn ala wannan lafazi ne na ala wa kala usman wal hasan bin ali an muhammad ibn abbad bin ja'far kala abu dawud wa huwa sawab abu dawud yace wannan riwaya ta an rawaito daga muhammad bin ala bin abbad bin ja'far shine magana mafi inganci ba ba kenan muhammad ba bin bin ja'far da yazo a can gaba mala yace haddathana musa bin isma'il haddathana hammadun ha'un wa haddathana abu kamil haddathana yazid yani yazid ibn zurai'in an muhammad ibn ishaqa an muhammad ibn ja'far qala abu kamil قال أبو كامل بن الزبير يتي أبو كامل بن الزبير عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من الله سئل عن الماء أن تنبيش جمد روى يكون في الفلات نزاس كسنجي أتكين فلات فلا شيني فلل الداجي kenan ruwa da za su kasance a cikin daji fa zakara ma'anahu sai ya ambaci ma'anar wannan hadisin حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن أبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين إذا الرواسك كي أدجر دابيو فإنه لا ينجس تباسا دوكر نجسا قال أبو داود أبو داود حماد بن زيد وقفه حماد بن زيد ya sa wannan hadisin a matsayin mawqufi an asim akan cewa magana ce ta asim a takaice wannan hadisin abinda yake nunawa akwai adadin ruwa in suka kai ba sa daukan najasa idan suka kai randa biyu zuwa sama kenan duk ruwan da suka kai wannan adadin ba sa daukan najasa me ake ni ba sa daukan najasa ma'ana najasa ba sa tasiri akan su don saboda me don saboda yawan su misali ruwa ne adadin tano biyu an gane da kyau ko sai wani yaro ya zo hutsari a ciki hutsarin yaron da Allah yana yana kai ne da tafiya wata a bai ke ne da tafiya wata yanzu ne da tafiya wata ta hutsari aka zuba ta cikin tano biyu anya ana ganewa ma da abin ya shiga bai shiga ba a ganewa kenan baya tasiri to shine abin da wannan hadisi yake nufi wannan hadisin kuma yana nuna ashe dabbobin da ba a cin namansu to miyonsu na gyasa ne an gane da kyau ko in suka sha wani abu inda ruwan nan ba masu yawa ba ne to ruwan nan sun kasance na gyasa ba za a iya amfani da su ba kawon misalin kare ko kuma misalin mai yake da suna shaki in ya sha ruwa shi ma duk suna kasancewa na gyasa da abin da ya kama da haka wallahu ta'ala alam na malai ce babu ma ja a fi bi'iri buda'a babin da ya zo game da bayanin rijiyar buda'a za mu ga bayanin wannan rijiyar wata rijiya ce mai tarihi haddasana muhammad ibn al'ala wal hasan ibn aliyin wa muhammad ibn sulaiman al'ambari qalu suka ce haddasana abu usama anil walid bin kathirin an muhammad ibn ka'abin an ubaidillahi bin abdullahi bin rafi ibn khadijin an abi sa'idin al-khudri annahu qila li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon Allah ana tawadda'u min bi'ri buda'a shin zamu iya muyi arwalla da ruwan rijiyar buda'a wa hiya bi'run alhali kuma rijiya ce yutrahu fiha alhiyadu wadda ake jewa kyalle na haila kyallaye na haila a ciki wa lahmul kilabi da kuma naman karnai wannatinu da kayan wari irin su kashi da abin da ya kama da haka faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce alma'u tahurun su ruwa tsarkakakki ne la yunajjisuhu shay'un babu abunda yake sanyawa su yi najasa qala abu daud abu daud yace wa qala ba'dhum abdurrahman bin rafi wasu suka ce abdurrahman bin rafi ne maimakon me yake da suna abdurrahman bin rafi حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانياني قال سكتي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري قال دقى أبو سعيد ياتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجم أيكن الله وهو يقال له أنا تي مسا إنه يستقى لك من بئر بضاءة ya kai manzo Allah ana shayar da kai ana kawo maka ruwan sha daga rijiyar buda'a wa hiya bi'run yulqa fiha luhumul kilab alhali ita wannan rijiya ce wadda ake jehawa a cikin ta naman karnai wal mahayidu da kuma kyallaye na haila wa adhirun nas da kashin mutane ma duk yana fadawa duk ana jehawa a ciki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace innal ma'a tahurun ai su ruwa tsarkakakki ne la yunajjisuhu shay'un babu abun da yake sa su zamanto da najasa wannan rijiyar ta buda'a ana danganta ta ne zuwa ga ma'abocinta shine buda'a wasu malamai kuma suna cewa sunan wurin da take ne wata tsohuwar rijiya ce da ta jima a Madina to rijiyar tana da hwaɗi sosai sai ya kasance in aka yi ruwan sama ruwa suna kwararowa su hada a cikin tunda ba ta da baki wanda ya taso sama domin rijiyar take da baki a sama shine za a cewa ruwa ba za su gangara ba ko su shiga a cikin su kewaye to in aka yi ruwa daudan mutane da sauran me yake da suna kashi da komi duk suna suna gangarowa su hada a cikin ruwan ba ana nuhin ba mutane ne ke zuwa su jewa kashi da da mushe a cikin ruwan an gane ko a ruwa ne ke kwaso wannan abun sai su jewa a cikin wannan rijiyar to shine aka tambayi manzon Allah wannan rijiyar ya ne ya aka yi ruwan sama komi na kwasuwa ya fada a ciki sai manzon Allah ya ce ruwa tsarkakaki ne ba abun da ke lalata su tunda dai rijiya ce ruwan suna zakkowa sabi suna bulbulowa kenan ba za su lalace ba wannan rijiyar fallarta ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka in wasu marasa lahiya suka zo mashi sai ya ce ku je ku dobo rishi ku dobo ruwan rijiyar buda'a ku yi wanka da su ku yi bismillah kuma sai su su samu lahiya kamar ana tsantsanin rijiyar ne to dan manzo Allah ya nuna musu rishin tsantsaninta sai ya kasance ma in ka zo baka laya sai je ka dogo ruwan ta ka sha ka miki da suna kai wanka dan a nuna musu ruwa ba a cewa kai tsaye suna da najasa matukar dai suna da yawa to wannan rijiyar ita ce bi'ru buda'a قال أبو داود أبو داود يتي وسمعت قتيبة بن سعيد ناجي قتيبة بن سعيد قال يتي سألت قيم بئر بضاءة نا تنبي مي صرو أي الذي يقوم عليها شيني قيم na tambayi mai tsadar rijiyar buda'a an umuqiha game da tsawon rijiyar zuwa ƙasa kala ya ce dunal aura ce rijiyar in ka shiga a cikinta ruwanta za su iya kai maka ƙasa ga al'aura ma'ana dai za su kawo maka kusa ga ƙasan ƙugu an gane da kyau ko shi ne ma'anar dunal aura za su kawo maka ƙasan ƙugu sai ya ce na yi sote ko? al'umkiha kala aksaru ma ya kunu fiha alma'u ilal ana mafi yawan abin da ruwa suke kai a nan har zuwa ga mai ke da suna al'ana al'ana shi ne ƙugu an gane da kyau ko shi ne mawuƙi izar shi ne al'ana yana in ka kai ruwan za su in ka shiga cikin ruwan na rijiyar za su iya kai maka ga ƙugu kultu na ce fa'ida na ƙasa ya ce to idan ruwan suka rage kala ya ce duna al'aura ba sa kai wajen al'aura mai al'aura shi ne mai da suna abinda dai wajen ka tattaru tunda suna cikin al'aura har zuwa abinda ya gwiwa kenan ba su kai ga al'aura wadda take daga cibiya ce zuwa abinda ya kai mai da suna gwiwa kenan in suka rage dai ba su wuce gwiwa aha ya ce kultu قال أبو داود أبو داود وقدر وقدرت أنا بئر بضاءة أبو داود ني نا قدر معنا نا أونا ريجيا تبضاءة بردائي دا بنتينا مددته عليها وندا نجاشي أكنت معنا أكن ريجير ثم زرعته sannan sai na kilga da na auna ta da zira'i fa'ida arduha sittatu azru'in sai na samu haɗin rijiyar ya kai zira'i guda nawa guda shidda rijiyar da haɗinta ya kai zira'i guda shidda sun san rijiya ce mai haɗi wanda mu za ga mafi yawanci rijiyoyi mu bakin su ƙanana ne to ita kuma rijiyar bakinta ya kai zira'i guda nawa guda shidda wasu altun ladhi fataha li babal bustan kuma na tambayi wanda ya bude mini kohwa ta jardin ko shinge ko gonar da rijiyar take fa adkhalani ilaihi sai ya shigar da ni zuwa ga rijiyar hal ghayyira bina'uha dan in duba har an canza gininta amma kanat game da yanda take qala la ma'ana sai na tambayi wanda ya bude mini kohar na shiga a cikin rijiyar ya shigar da ni hal ghayyira bina'uha amma kanat har an canza ginin ta ga yanda take a da qala la yace a haka dai take tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ra'aytu fiha ma'an mutaghayyira launi na gani a cikin ta ruwa wanda sun canza launi wannan hadisin dai yana bayanin dai har yanzu rijiya ita ma ba ta daukan najasa don saboda ruwanta da kasu ke hitowa kuma suna da yawa suna da yawa sosai ina tsammani lokaci yayi za mu tsaida mu shiga karatu na biyu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya biyu zuwa uku sai mu shiga darasi na biyu